أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa ya raya mu daga bara zuwa bana ya sanya mu cikin masu rayuwa muka halarci wannan lokaci mai albarka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da ya mana waɗanda ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da mu daga babu samuwa babban ni'ima ce da babu sai Allah ya samar da mu haka yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yanzu ba ai wani lokacin da ba abin da ake ce ma dan adam ba an yi lokacin da ba abin da ake ce ma dan adam amma sai ga dan adam ya samu dan Allah ya samar da mu sai bai yi mu itace ko dabbobi ko kuma wata halitta ta daban ba sai yi mu mutane waɗanda yake kyau wadda kankarar na bani adam hakika mu girmama dan adam sai Allah ya girmama mu ya mana wannan babban ni'ima ta samuwa da kuma zamuwa ɗan adam har wa yau Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mana babban ni'ima sai ya yi mu a cikin ɗan adam din ma wato masu imani waɗanda suka yi imani da Allah dan ya adam kala kala ne akwai khairul bariyati akwai sharrul bariya sai Allah ya yi mu a cikin masu imani waɗanda suka yarda da Allah suka yi imani da Allah wannan babban ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana kuma wata ni'ima a cikin waɗanda suke masu imanin sai mu a cikin al'ummar fiyayyen halitta su yi da maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke ambato da girmamawa da jinjina da cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun zamo fiye ya al'ummar da aka tabbata wa cikin mutane kuna umurni da aikin alkhairi kuma kun tabbata akan imani da Allah kuma kuna hari ga abin ki kun tabbata akan imani da Allah wannan haka dai haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ke sai mana ni'ima ni'imomin da ba su da iyaka ke cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah ta baraka wa ta'ala ya muku za ku yi lissafe su ba to babbar daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana shi ne samu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda samuwar maza Allah ce ni'imar samuwar maza Allah ta haifar da dukkan ni'imomi a baya samu maza Allah ne aka samu manzanci aka samu alqur'ani aka samu duk abin da aka samu na imani da musulunci da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan abin da ya haifar da su samuwar ni'imar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka muke godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan waɗannan ni'imomi waɗanda ya mana waɗanda ba su da iyaka muna gode ma Allah ya raya mu daga bara zuwa bana wannan babban nima ce Allah ya mana daga bara zuwa bana ya raya mu ya nuna mana wannan lokaci mai albarka muna tunkarar wata mai albarka shine watan alkhairi watan albarka watan gafara watan rahma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke holi na jin kai da rahma ga bayinsa yana tallan jin kai da rahma ga bayinsa ina masu neman gafara su zo ga lokaci na masu neman alkhairi Allah lullunka musu doga lokaci wannan shine watan alkhairi wanda muke fuskanta shine watan ramadana wanda watan ramadana ne ake wannan ibada mai albarka wannan ibada wadda ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci shine azumi wanda azumin nan wanda ake ce ma azumi shine kame wa gabarin ci da sha da saduwa da iyali tun daga hudu alfijir har yi zuwa faɗuwa rana shi ake ce ma'azumi da niyyar yin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ake ce ma azumi to wannan azumi a cikin wannan wata na ramadana ake azumi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta shi azumi ba sai a ramadana ba ana azumi na tadawuri amma wanda yake na farilla shine a ramadana wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani matsayin azumi cewa mashru'i ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra har zuwa ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗar yadda ya farlanta azumi gare ku ya farlanta shi ga al'ummomi da suka gabace ku azumi wannan na ramadana farilla ne kuma wani zai ce faman shahida min kuma shahar wani sun wanda duk rayuwar shi ta kai lokacin azumi wajibi ne azumci azumi ba ganin dama ba ne ba wai sai ka ga dama ba ko mustahabi ba ne ko ana yi kawai don neman lada wajibi ne za a yi don neman kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala amma kuma dole ne a matsayin dole ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi haka a sunnarsa cewa azumi wajibi ne ɗaya ne ma daga cikin rukunin musulunci cewa hadisin tirmidhi da nasa'i annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da bukhari ma da muslim duk sun rawaito da hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلم شيء أنجنا شاكا شكا شكا بلا ديار نفر قولي شيء دباء البوتا كسياسي الله شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مزون الله أقيد صلى أباد زكاة أي أذن رمضان كاجد أذن رمضان يشكو شكرا لكم musulunci sannan kuma shi azumin da na ramadan yana da fada'in darajoji da yawa kamar da aka sani ibadodi bancin matsayinsu a wajen Allah kuma kowace ibada sai ga tana da wani abun da ta bibita da shi wanda wata ba ta da shi wannan azumi ka gani na farko dai rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan kuma a cikin shi aka saukar da alkur'ani shi wannan ramadana kamar yadda Allah ya fifita mutane wasu akan wasu wasu akan wasu har manzanni ma wasu Allah ya fifita wasu akan wasu ya ce dukkan rusul faddalla ba ban mala ba sa'uwa ta manzana ka manzanni mun fifita sashen su akan sashi wala da faddalla ba da nabi ina da babi mun fifita sashen annabawa akan sashi to haka ma za ka ga wurare ma wasu Allah ya fifita wani wuri akan wani wuri kamar yadda Allah ya fifita Madina da Makka akan sauran wurare ya fifita zamanin da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi akan dukkan sauran zamanai to haka ba wannan wata na Ramadana Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi darajoja daga cikin darajojin Ramadana shine watan da Allah ya saukar da Alqur'ani da shi za ka yake cewa shahru Ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu watan Ramadana watan da Allah ya saukar da Alqur'ani ne hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan shiriya ne ga mutane don haka mu san kimar abin da muke fuskanta na watan ramadana wani abu ne mai tsada Allah ya aje mana kuma lokacin shi yayi don haka mu yi kokari mu yi amfani da shi kada watan mu bari dama ta wuce ta wuce kuma sai in Allah ya sa wanda ke da rabon rayuwar ta kai zai kai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan watan Ramadana bancin an saukar da Qur'ani a ciki sai zai yana da wani dare wanda daren ya fi dare duhu ibada cikin wannan daren ta fi ibada cikin wata duhu ta fi ibadar wata duhu wanda ba lailatul qadri a ciki shi ne lailatul qadri khairun min alf shahrin kaga dai wannan watan albarka watan rahama watan gabara watan yanci daga wuta duka daga darajojin watan ramadana kenan sai shi azumin da ake yi din azumin da ake yi yana da daraja da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala don ka Imam Bukhari da Muslim suka ruwaici hadisin abu huraira ta rabi allahu an sai na abu huraira ya da Allah tabbata gare shi abin da yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nari wa sufidat ash-shayatin idan ramadan ya shigo za a buɗe za a bubbuɗe kofofin aljanna a rurrufe kofofin wuta a sama shedanu maruruwa ba mu tirmidhi ma ya kara riwayar sa wanda bukhari da muslim ba su da ita ma'ana wannan ba wannan ziyarar wana da munadin ya bagi alkhairi halumma wa ya bagi sharri afsir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ramadan ya shigo bayan ya ce an bubbuɗe kofofin aljanna an rufe kofofin wuta an sa ma shedanu maruruwa sannan kuma mai kira zai yi kira daga hadara ta ubangiji yana cewa ya kai mai nufin alkhairi to ka taho ga kakar alheri ta yi ina mai neman alkhairin ubangiji zo ga lokaci ya yi kai kaɗan allah ya ma da yawa kai shiru ba tasbihi kai ba ba salati kai ba ba karatun qur'ani kai ba shiru ɗin ka tasbihi ne shiru ɗin mai azumi tasbihi ne in ya shiru bai ce komai ba ana rubuta mashi lada ya yi tasbihi ina da ga ya yi tasbihi ina da ga ya yi istighfari ina da ga ya yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya mai nufin alkhairi mai neman alkhairi ta huka lokacin alkhairin ya yi wa ya baki sharri ina mai neman sharri a kasir ka taƙaita ba lokacin sharri ba ne wannan lokacin bai dace da sharri ba ba lokacin da ya dace da sharri don ba lokacin da ya dace a faɗi Allah babu shi amma babu kamar watan ramadan watan mai alfarma wuri mai alfarma lokaci mai alfarma don da ya bage sharri ya mai neman sharri a kasir ka takaita yanzu ba lokacin sharri bane ka nemi alkhairi dukkan ibada Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ji ya ce in kai kaza zan ma kaza in kai kaza zan ma kaza in kai kaza kana da lada kaza amma ban da abu Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake cewa watan dukkan ibada watan ta Allah ce amma tare da haka sai yake to as-sawmu li wa ala ajzibi azumi nawa ne kuma ni ke sakayya da azumi ni ke sakayya ga yin ibada azumi kan Allah tabaraka wa ta'ala duk ibada ma ta Allah ce sallah ta Allah ce komi na Allah ne amma tare da haka sai ba azumi wata khususiyya ta daban yace azumi nawa ne abinda yasa Allah ya ce azumi nawa ne saboda sirri ne tsakanin bawa da Ubangiji ba wanda ya san kana azumi sai Allah don haka inda za ka fito ka shiga ɗaki ka ci abinci ka sha ruwa ka ƙoshi ka fito ka ce azumin nan yana bugu sai a ɗauka kana azumi amma Allah ya san ba ka azumi tare da haka tare da haka amma ka ji tsoron Allah don haka ya ce la'allakum tattaku la'allakum tattaku don mahalli ne na tsoron Allah shi azumi don haka azumi sai Allah ta'ala ce nawa ne ni ne zan yi sakayya a kan shi kaga bai ce in kai azumi ɗaya ba za a baka lada goma ko lada ɗari bakwai ko miliyan biyu ko ba lissafi a a saumuli wa ana ajisini saboda haka ka sami su darajoji na azumi ba su da iyaka da za mu zauna mu ta lissafin fadala azumi don mu san tsadar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da shi na yin wannan ibada Allah ne ke nufin ya gafarta mana Allah ke nufin ya yi mana rahma Allah ke nufin ya yanta mu daga wuta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan ibada wato ta azumi shi wannan kamar yadda aka sani kamewa dai ga barin waɗannan abubuwa ci da sha da saduwa da iyali har tun daga hudu alfitir har zuwa faɗuwar rana shi ne ake ce ma waton azumi da niyyar yin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma azumin na da sunnoni mai da annabi sallallahu ta'ala da sallam aka waita daga hadisi yana cewa yana daga sunna jinkirta sahur da gaggauta buɗin baki sunna annabi sai sallallahu ta'ala sallam saboda haka masu azumi ɗan uwa a rike wannan da zaran an tabbatar da rana ta waɗe kada a yi komi a gaggauta buɗin baki wannan sunna annabi ce sannan a jinkirta yin sahur sunna annabi ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita sunna annabi riko da ita alkhairin da ke ciki Allah ka dai san shi duka sai Allah tabaraka wa ta'ala yake kallon komi naka wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zaka rike sai Allah ya karbe ka akan ta ita kadai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya zai tafi gulbi tare da watan yan uwansa suna matasa to kowa in zai shiga gulbi sai ya hunce zai shiga gulbi sai Imam Ahmad ya tuna wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya je makewayi sai tare da yana mai daura wani abu shine izari sai ya ga cewa tun da wannan sunna ta tare da haka ba zai huce ba sai ya shiga da izari shi cikin gulbi ya yi wankan shi tare da izari ya fito a wannan daren sai ya mafarki ai tashi alkiyama ai tashi alkiyama an ce imamu ahmad an gafarta maka aka ce ka san ko sunna guda daga sunnonin annabi sallallahu ta'ala sallam ka rike ka dabbaka Allah ya gafarta maka kansa ina daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su ke rayuwa waye ta kokari ya ga yayi iyakar yin shi yayi koyi da riko da sunna annabi sallallahu ta'ala sallam saboda haka daga cikin sunna annabi sallallahu ta'ala sallam jinkirta sahur da gaggauta budin baki wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka an ruwaito daga tabarani nuruddin al-haythami a majmu'u sawaidi ya kawo shi daga hakim ibn hizam hakim ibn hizam ne ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ajjil al-iftara wa akhir as-suhura ku gaggauta budin bakin rana ta fadi ku jinkirta yin sahur wannan dai hadisin yana da yawa riwayoyi da yawa sun tabbatar da wannan saboda haka akwai adaru na shi azumi kamar yadda imamu gazali rahimahullah abin da yake faɗi shi imamu gazali yace azumi kala kala azumin amawa shine azumi na a halarci da sha da saduwa da iyali kamewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali tun daga hudowar alfijir har ya zuwa faduwar rana gani ibada shi ake ce ma azumi amma wajen amawa gama garin mutane kaza Allah yanzu muka muka gama jin ya kafa bayan shi hawa hawa to akwai kasawa a cikin bayan Allah kasawa ke battattun bayan Allah su kuma su ne waɗanda azumi a wajensu karewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali da kuma kame dukkan gaɓoɓi ga barin aikata abun da bai ba zai yarda da Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya mace ka kame jin nan gabarin sauraron duk abin da ba zai yarda da Allah ba kaga shi ma kullun an sashi azumi idon ka Allah ya hana ka kalli abin da bai halatta ba shi ma azumin a samai takunkumi a shi ma idon a samai takunkumi kaga shi ma idon yana azumi ke hannunka Allah ce kar ka taba abin da bai yarda ba shi ma ka samai takunkumi kada ka taba abin da bai yarda ba shi ma kaga hannun an sami shi yin azumi kenan haka farji haka ƙafafu haka dukkan gaɓoɓinka ga baki ɗaya yadda baki da farji haka sa su su yi azumi to haka kunne da ido da, da hannu da, da, da sauransu dukkan gaɓoɓi ga baki ɗaya a sa musu takunkumin aikata abin da Allah bai tafi shi ba to ka wannan shine azumin amma ka ga mai wannan azumin bai yiwa da raina azumi yana zagin wani bai yiwa da raina azumi yana giba bai ba da yana azumi yana rada dan yana da mai azumin khasawa ne don haka ya san Allah ya hana giba ba zai giba ba ya san Allah ya hana ya taba abinda ba nashi ba ba zai yi ba to kaga wannan shi ne azumin khasawa to akwai sama da khasawa sune khasatul khasati khasatul khasati ke bantattun ke bantattu a bayan Allah to su kuma azumi a wajen su inji Imam Ghazali yace rashin ci da sha da saduwa da iyali da sama gaɓuɓɓa takunkumi gaba ɗai sannan da ɗaure zuciya ga hadratul kuds ɗaure zuciya ga hadrar ubangiji ta baraka wata ala ba komai cikin zuciya sai Allah an kore komi an kore ganin komi sai Allah ta baraka wata ala don haka zuciyar kaji ita ma an ɗaure ta ga hadratul kudsi to wannan shine ake ce ma azumin watan khasawan khasawa su ne azumin khasatul khasati to wannan shine annabi sallallahu ta'ala sallam za a ga yana faɗa a cikin hadisinsa yana cewa da yawa mai azumi zai yi azumi amma bai da komai sai yunwa sai kishirwa saboda azumin shi bai hana shi zagin mutane ba bai hana shi rada ba bai hana shi maganganun banza ba bai hana shi alfasha ba bai hana shi kaza ba bai hana shi kaza ba don haka da zai bar da zai bar azumin ya ci gaba da ci da sha ba ruwan Allah domin dokokin da ya dace ya kiyaye da alfarmar da ta dace ya kiyaye bai kiyaye ba to kaga wannan ishara ce zuwa ga azumin khasawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ai to haka ma dai wannan khasatul khasati kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bagi alkhair ya mai neman alkhairi ga lokacin shi yayi don haka wannan wata a tsaya a nemi alkhairin ubangiji da ibada karatun alkur'ani na filfilin dare da sauran tasbihuha salatin annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari da sauran ibadoda waɗanda za su ƙara kusanta bawa zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da mutum ya san zai nisan tashi koda da taka koda da aka yi fa zai nisan tashi daga hadar ubangiji wajibi ne in dai yana son yayi azumi wanda yake na bayan Allah to ya nisanci abin duk da zai kawo mashi nisa tsakanin shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma ya tauye girman watan azuminsa sannan kuma wata ne wanda za a tashi tsaye da roƙon Allah da ibada da neman gafar ubangiji da nisantar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana sannan kuma a tashi tsaye da ciyarwa saboda Allah wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da cewa a cikin shi malala shi rayuwar shi gabaki ɗaya ta ce wace ba da dai na Abdullahi bin Abbas ya ce ban taɓa ganin Abdullahi bin Umar ya ce ban taɓa ganin wanda ya kai kyautar manzo Allah ma ra'aitu ashja'a wala anjada wala ajwada wala afdal rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin wanda ya kai kyauta ya kai ƙarfin hali ya kai sadaukarta ya kai kyauta irin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas ya ce kana ajwadan nasi وكان أجود ما يكون أجود ما يكون في رمضان رمضان هذا سلم يا في كوا كوتا ولا اتفاقا يا في كوا كوتا مش هكذا تو أما كم بابو كمان رمضان don haka masoyin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam mai riko da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kai koyi da masoyinka wanda kake riko da shi shine sunna rasulullahi a yawaita ciyawa da kyauta a cikin watan Ramadan manzana da sallar duk kyautar da tashi yana lunka fi ramadana yana lunka fi ramadana hadisi yace musamman in sun gana da malaika jibril in sun gana da malaika jibril manzana yana kyauta fiye da iska mai karfi guguwa manzana ya kyauta shi ta fi haka za ka mu koyi da manzana mu ta kyauta mu ta cewa saboda Allah cewa nan saboda Allah ɗaiɗaiku kowa ya iya yi gwargwadon abin da za ka iya gwamnati ta yi abin da za ta iya masu kuɗi su yi abin da za su iya talakawa ma su yi kada talaka ya ce to wannan harka ta masu kuɗi ce ko ba ta gwamnatoci ce na tarayya da na jiha da na local government suke da dukiya da allocation na ciyarwa a a kai ma kana da gwargwadon abin da za ka ciyar ka samu kusanci ga Allah domin annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ittaqun nar wa law bi shiqqi tamra ku kare kanku daga fadawa cikin wuta kuda da ballin dabino rabin dabino in dai matsala zai ce a bada rabin dabino a kare kai daga shiga wuta to talaka ba ba zai ce abu ya fi karbe shi gwargwado ka san wanda ka fi kai kuma wanda ya fi ka ya san ka don haka gwargwadon abin da kake da shi in mutum ɗaya kake iya cewa kwanon kunu ko kofin kunu da ƙwarar ƙosai biyu ko uku to kar ka bari wani alkhairin ya wuce ka kar ka bari wani alkhairin ya wuce ka har a kai ga mai iya ce da mutane da yawa da waɗanda Allah ya ba dama suna da dukiya su ciyar da anguwa wani ma zai iya ci da gari wani ma zai iya ci da jiha ma dukiyarsa ce amma kuma abin ban takaici sai ka ga ba a more ma wannan dukiyar ba don haka ya uwa musulmi mu tashi tsaye mu ji tausan bayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa irhamu turham ku ji tausan bayin Allah kuma sai Allah ya ji tausan ku irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji tausan waɗanda suke a nan bayan ƙasa in kuka yi haka Allah tabaraka wa ta'ala wanda ikon sai yake a cikin san sai ji tausan ku to saboda haka mu tausaya ma bayin Allah mu ma sai Allah ji tausan mu mu ciyar da bayin Allah sai Allah ya ji tausan mu duke da aka dade ana ta boyo a fito da ita a ciyar gwargwado saboda Allah a nemi yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wannan haka ma gwamnatoci su yi kokari su ga abin da suke iyawa su ga sun sauwaka ma al'umma hali da al'umma take ciki wannan hali ana cikin wani mawuyacin hali wanda lallai ne a sa nazari a cikin irin wannan al'amari wajibi ne duk wanda Allah ya dora ma shugabanci ya tsaya ya kibanci ya ga sai ya gano menene wannan matsala wace matsala ce ta hana talaka ya ci abinci wace matsala ce ta hana talaka ya je kasuwa ya ci abinci mai cin abinci uku ya komo yana ci biyu mai ci biyu yana ci ɗaya saboda tsadar abinci wajibi ne wannan al'amarin wallahi yana da girma bai dace a ce masu mulki na iya kwantawa kan gado su yi bacci su yi nasari al'umma na cikin bala'i wallahi wajibi ne a tashi sannan kuma dole ne gwamnatoci su hitar da policies abinda yan boko ke cin policies matakai in aka ga an hitar da wani mataki wanda zai jefa al'umma a cikin wahala to ko da yana da wata natija a gaba to wajibi ne shi kuma a samo wani abin da suke ce ma alternative ma'ana mafita makarci kenan in an sa in an shiga wata wahala don ana neman a cimma daɗi gaba to kada a ce ba za a yi ta shan wahala sai da daɗin ya zo a nemi makarci na ɗan lokaci wajibi ne wannan gwamnatoci sun san irin wannan bayanona da na tarayya da na jiha da na ƙananan hukumomi wajibi ne su san wallahi al'umma suna cikin mawuyacin hali suna cikin mawuyacin hali don haka da dukiyarsu su gaya za a yi su sauwaka wannan al'amarin da tunaninsu su gaya za a yi su sauwaka wannan al'amarin sannan kuma da kawo wasu shawarwari da kuma manufofi waɗanda za su sauwaka wannan hali da ake ciki wajibi ne Allah tabaraka wa ta'ala ba zai zura ido ya kyale watan shugabanni ba ana cikin wannan hali haka wajibi ne shugabanni ya tashi tsaye wanda ya ji tausan al'ummar da Allah ya dora a hannun shi Allah zai ji tausan shi kuma wannan tausan da za a ji na al'umma shine zai kwance shugaba a ran tashi alkama dan zai zo daure adalcin da yayi da tausan al'umma annabi da yayi ne Allah zai warware shi daga hukumin da yake ciki saboda haka wajibi ne mu tsaya tsayin daka mu ribaci waɗannan kwanuka masu tsada masu albarka mu nemi yadda Allah tabaraka wa ta'ala da yawan istighfari da yawan salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yawan ambaton Allah domin mu samu ƙarin kusanci ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna fatan wannan azumi da muke fuskanta wannan wata mai albarka da muke fuskanta muna fatan Allah ya rubuta mu cikin waɗanda yake wa gafara ya rubuta mu cikin waɗanda yake wa rahma ya rubuta mu cikin waɗanda yake yantawa daga wuta a cikin wannan wata alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka za mu tashi a wannan karatu namu na farko na bana na farko watan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda za mu fara wannan karatu 28 watan ga watan Sha'bana na wannan hijira ta sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna fatan yadda za mu fara wannan karatu ubangiji yadda muka fara lafiya Allah sa mu kare lafiya Allah ya ba mu ikhlasi a cikin dukkan abin da za mu yi Allah ya ƙara mana tsoronsa ya ƙara mana dogara gare shi ya ƙara mana ba mu kariya daga dukkan sharri bar mu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama insha Allah wannan karatu namu na bana za mu tashi a cikin suratul kahfi ma'ana farkon suratul kahfi saboda abubuwan da wannan sura ta kunsa za a yi mukaddima a kanta da gabatarwa الله يمن موافق على ما بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف مكية وهي مئة آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله سورة الكهف وأن سورة الكهف كينان ودأك كرا سورة الكهف ودك أنبتا قصة موسى أصحاب الكهف wasu mutane ne wanda wannan kissa suna da al'amari babba wanda har alkur'ani kissan tasu ana ce da ita suratul kafi kuma ana ce da ita suratu ashabil kafi ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ibnu mardawayi ya ruwaita yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ana ce mata suratu ashabil kafi kaga a ce mata suratul kafi kuma a ce mata suratu ashabil kafi surar da ke ambaton ashabul kafi mutanen kogo waɗanda suka je suka tsere don su tsira da imaninsu suka shige kogo don su tsira da imaninsu su ne mutanen ashabul kafi wannan sura makiya ce kamar da aka sani alqur'ani kashi kashi ne a wajen malaman ulumul qur'ani akwai abin da surorin da ake cewa makiyai malam makiyai sun sauka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a makka ko da ba makkan bane yana halin tafiya ne in dai a lokacin ba a yi hijira ba to sunanta ne makkiya haka madiniya madaniya wadda aka saukar a madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yana a madina ko da ba a madina aka saukar da ita ba kamar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi yana makka ya zo makka daga madina to wannan ayat ne madaniya ce wannan ayat ne madaniya ce ko ta sauka a makka in dai lokacin da manzo Allah yana zaman madina ne sunanta madaniya wannan ita ba kamar wannan surori sura makkiya ce dukkanta haka yake a wajen wasu malaman tafsiri kuma shine mashhuri don akwai sabani a cikin ita kanta wannan sura shi dukkan ayoyin ta baki ɗaya maka suka sauka wasu suka ce i dukka maka suka sauka wasu suka ce sai fa ibnu aqiyya shi ya zaɓi wannan cewa dukkan ta baki ɗaya a makka ta sauka mai al-muharrarul wajiz wasu kuma suka ce daga farkon ta alhamdulillahi alladhi anzala ala fil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman hayya zuwa watan sa'idan jurza waɗannan ayoyin guda bakwai duka watan a makka su suka sauka don haka kaga sura ga a madina suka sauka kaga kenan sura ga baki ɗayan ta makkiya ce sai farkon ta zuwa sa'idan jurza wannan kan madani ne to haka ma a zancen sama daukakin sarki inda lalina amon muhammadu salihati hayya zuwa karshe shi ma wannan madari ne ba maki ne to za a ji watan arama ya faɗi cewa tana da ayoyi ɗari da biyar wannan sura tana da ayoyi ɗari da biyar to shi ma akwai saɓani a wajen malaman ulumin qur'an kuma malaman na yankuna daban-daban don haka za a ga mutanen basara abinda suke cewa suratul kahfi tana da aya 111 kaga a wajen malaman basara ke da malaman ulumul qur'an na basara su kuma malaman kufa suka ce tana da aya 110 cicicin malaman sham suka ce tana da aya ɗari da shida ɗari da shida su kuma malamin hijab suka ce tana da aya ɗari da biyar ina ga kamar shine alaran mai karanta ko eh tana da aya ɗari da biyar a wajen malamin hijab kenan amma a wajen malaman basra ɗari da goma sha ɗaya a wajen malaman kufa ɗari da goma a wajen malaman sham ɗari da shida to kaji suratul kaji akwai sabani a wajen malamin Qur'an a kaji adadinta sannan ita wannan aya wannan sura da zamu karanta zamu shiga cikin ta yana da kyau mu rika sanin dangantakar surori wa junansu ma'ana alaƙar da ke tsakanin sura da sura wannan yanzu an ƙara suratul Isra'i bara wanda ta biyo ta yanzu da zamu fara yanzu suratul Kahfi to me alaƙar suratul Kahfi da suratul Isra'i har ya zan ta zamo daga ita sai ita yana da kyau musu hakan domin shi alqur'ani alaƙa gare shi da juna don haka wannan ma fanni ne daga cikin ulumul qur'ani wanda ake cewa tanasu bisuwar tanasu bisuwar dangantuwar surori wannan sura na da alaƙa da mijimata wannan sura na da alaƙa da wadda take kusa da ita to a san alaƙoƙin da ke tsakanin surori da junansu to alaƙar da ke tsakanin surar da aka kare suratul isra'i da alaƙar da suratul kahfi malamai su yi maganganu da yawa kan wannan alaka wasu suka ce alakar da kenan suratul isra'i da bi ta fara da subhanallazi asra ta fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu har ya zuwa karshe kaga ta fara da subhana to ita kuma suratul kafi sai ta fara da alhamdulillah ta ita mai mun juna ne tasbih da tahlili سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله تعالى كذلك إيه فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك هذا تسبيح لتحميد دم وان جملان قال كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة تالي قبيبة تالي كلمومي بي ما سوكين فتا أهالشي ما سنوي كميزاني سنوي ميزاني شين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kaga tasbihi da tahmidi ɗan uwan juna ne to suratul isra'i ta fara da subhanallahi kaga tasbihi kenan suratul kahfi ta fara da alhamdulillahi kaga alaƙar da ta hada suratul kahfi ta zo bayan suratul isra'i wasu suka ce alaƙar da ta hada suratul kahfi da suratul isra'i wani ne daban me shine abinda inda suratul isra'i ta ƙare nan suratul kahfi ta dora suratul kahfi ta ƙare suratul isra'i ta ƙare da quli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا kaga ta ƙare da quli alhamdulillahi alladhi to kaga ta ƙare da quli alhamdulillahi alladhi ita ma sai ta tashi da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba kaga inda waccan ta ƙare nan wannan ta tashi shine alakar suratul kafi da suratul isra'i ko suka ce a'a alakar da ke tsakanin suratul isra'i da suratul kafi suratul isra'i watan mushrikan larabawa sun zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahuda suka turo suka ce ku je ku kure shi wai su kure annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi mai wasu tambayoyi uku in ya amsa su dimin annabi in kuma bai amsa su ba ba a nan bane ku tabbatar shi ya ce ku tambaye shi akan ruhu ya tsaro ka anin ruhi ku tambaye shi akan kissar ashabul kahfi sannan ku tambaye shi akan mutumin nan da ya kara da duniya gabas da yamma zulkarnayin ku tambaye shi akan su ya ba ku tarihin su to sai suratul isra'i sai ta fara amsa tambaya ɗaya daga cikin uku nan yace yas'alunaka anir ruhi قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا suna tambaye ka kan ruhi to ga amsa qul ar-ruhu min amri rabbi ka faɗa musu ruhi wani sirri ne tsakanin Allah da da bayin Allah kaga amsa tambaya da yake nan ko don haka sai suratul kafi ta amsa sauran tambayoyin guda biyu qissa ashabul kafi da zulkarnain kaga kenan wannan sura ita ta fi dacewa ta bi isra'i domin ita ke ɗauke da cikon tambayoyin nan guda uku to biyun tambayoyin guda biyu to ita ke ɗauke da su kaga sai a jona ba fasli tsakani can mun ji amsa yas'alunaka anar ruhi yanzu kuma sai a ji isa ashabul kahfi sannan a ji zulkarnain wasu suka ce wannan ita ce munasabar da ke tsakanin waɗannan surori watan wa junansu kuma watan abinda jalaluddin abdurrahman suyudi kenan ya faɗa ya ce wanda shine dangantaka suratul kafi da suratul isra'il wasu ma malamai sun faɗi wasu dangance dangance dangance ko huskokin dangantar da ke tsakanin kafi da isra'il to sai ita wannan sura kamar da na ce farko Allah na fifita wasu bayi akan bayi Allah na fifita wani al'amari akan wani al'amari har zamannai ma ga annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa bu'ittu min khayri quruni bani adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarn alladhi kuntu min khayrul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna kaga a zamanai ma Allah ya ba wasu zamanai wata khususiyar da bai ba wasu ba to haka wannan sura ma a cikin surorin alkur'ani tana da hususiyoyi da yawa ita suratul kahfi kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da ma waninsa ya ruwaito daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar Juma'a adaa lahu min an-nuri ma bainahu wa bainal bayt al-asir Allah tabaraka ta'ala zai haskaka mishi daga inda yake hayya zuwa Ka'aba tsakanin shi duk haske ne falalar karatun suratul kafi haka imam al-qurtubi ya kawo falalar suratul kafi yace ishaq ibn abdullah ibn abi farwa abin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ala adullukum yace bana sharitar da ku wata sura shayyaha sab'una alf malaki da za ta zo mala'ika dubu saba'in yayi mata rakiya mala'ika dubu saba'in yayi mata rakiya kuma watan girmanta sai da ya cika ya toka da tsakanin sama da ƙasa suratul kafi kuma manzo Allah ya ce kuma wata baiwa ta Allah duk wanda ya karanta tana da kwatankwacin girmanta yana da lada kwatankwacin girmanta kenan yana da lada tsakanin sama da ƙasa sahabbai suka ci girman abin ya isa suka ce bale ya rasulullah muna kusan musan kowace sura ce wanda ya manzo Allah qala suratul kahfi Allah ce ita ce suratul kahf duk wanda ya karanta ta yawmal juma'ati gafara lahu ko gofira lahu ila jum'atil ukhra an gafarta mishi tsakanin shi da wata juma'a mai zuwa sannan wata ya dace salatati ayyamin da dadin kwana uku kai kwana goma ke duk abin da ya aikata tsakanin wannan juma'a zuwa waccan da dadin kwana uku Allah ya gafarta mishi wa iya za a bashi nuran yablugu sama kuma za a bashi wani haske wanda sai ya tukari da sama sannan wawuqiya fitnatar dajjal za a kare shi daga fitnar dajjal fitnar dajjal ko da za ta bayyana shi Allah ya bashi kariya bai cikin wannan rigima kaje daga falalan ita wannan suratul kafi ya zo kuma hadisin muslim hadisin abu dardai radiyallahu anhu abinda abu dardai yace النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أصم من الدجال duk wanda ya haddace sur aya goma na farkon suratul kahfi ya haddace su ya rike su ga kai Allah ne ya shi daga hadarin dujan a wata riwaya kuma ya haddace karshen suran nan yana wato Allah ne kare shi daga dujan saboda haka falalan da wannan sura ta suratul kahfi yana da yawa kuma dalilin saukarta kamar yadda kowane aya daga alkur'ani tana da dalilin da yasa ta sauka ita wannan sura ga baki ɗaya dama malamai sun ce ka cokan ta sauka haka annabi sallallahu alaihi wasallam wasu surori wasu surori harhaɗe harhaɗe ne za a haɗa ayoyin wataƙila ma tsakanin ayar da ayar akwai shekaru tsakanin su amma maza Allah sai ce wannan wannan a sa ta a surar da ake ambaton kaza wannan a sata a cikin surar da ake ambaton kaza to amma ita sukutum ta sauka ita suratul kafi ta daga cikin khususiyar ta sukutum ta sauka to dalilin saukar ta kamar da Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari daga ikrama daga abdullahi bin abbas yace quraishawa ne suka aiki da durrul harith da ubatu bin abi mu'ayyid zuwa yahudawa su ne wa'annan su ne ake ji da su a yahudanci da yahudawa za ka sai aka kai gare su duk wata fatawa abin da ya kulle su da su laraba ba ilimi ba tarihi ba littafi za ka bari a je a tambaye masu ilimi masu tarihi masu littafi za ka je wajen su yahudawa yake ce in kuka je ku ba su labarin shi suna nufin manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam ku ba shi sifo ku ba su sifofin shi sannan ku tambaye su ya rabarin shi to sai suka yi wata kauciya kauciyar da suka yi sai maimakon su fito fili su ce musu wallahi shine annabin da Allah ya alkawari zai aiko amma saboda mummunar kadara ta cin mai huda sai suka koyi sai suka koyi shine ma Allah ke zarge su a cikin alqur'ani suna koyi ayoyin Allah sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke saboda haka sai suka ce musu to yanzu ga abin da za mu ba ku abubuwa tambayoyi guda uku ku je ku yi mashi in dai ya amsa muku to annabi in bai amsa muku ba saboda su suna ganin wannan tambayoyin ba mai wannan tambayoyin sai za ka suke gani saboda idan su ya makance sai suna ganin manzo Allah bai da wannan amsa sai suka so suka tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zan ba ku amsa gobe insha Allah yace zan ba ku amsa gobe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai tambayar ruhi yas'alunaka anil ruhi sannan na biyu ashabul kafi su wane ne wasu samari masu tarihi da suka gudu don su tsira da imaninsu da addininsu suka yi turjiya suka yi tawaye ga bautar wani Allah me tarihinsu yaushe aka yi su ya bayanin su yake sannan kuma namijin da ya kara da duniya gabacin duniya da yammacin duniya shine zulkarnaini sai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan ba ku labari amma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai ce insha Allah ba bai istisnai ba aka yi Allah da ba sai ce manzo Allah bai istisnai ya ce insha Allah ba sai wahayi ya ya kwana goma sha biyar ce ba doya sai sai abu ya zan farmato cikin gari to gashi nan shi mai cewa gobe gobe an share kwana goma sha biyar yau ma har na sha biyar mun waye gari na sha biyar suna faɗa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya fara shiga cikin damuwa menene ya faru menene ya faru wanda al'amarin wahayi ya tsunke Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya lamunce masa ba abin da za a tambaye shi sai sai manzo Allah ya amsa wala yatmaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma yana tazarru'i ga Allah sai ga suratul kahfi ta sauka aka ce sai ga suratul kahfi ta sauka Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa da farko can farkon Isra'il aka fara ba da amsa aka ce to daga yanzu ya Rasulullahi kada ka sake cewa za ka yi wani abu gobe sai ka ce insha Allah kuma wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda hikimarsa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce insha Allah mu dan dan a karantar da wani karatu a ciki da haka annabi sallallahu ta'ala sallam ya ji dadi sai surar ta fara da alhamdulillah wahayi ya tsunke masu gabo da dariya Allah ya bar manzo Allah to ce ba amsa to amsa ta zo alhamdulillah sai surar ta fara da alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala in an ce dukkan yabo da godiya wani ya iya tambaya ce yabon kenan kala kala ne aka ce kala kala ne don haka aka hada hancin shi gaba sai aka mai da shi ga Allah cewa yabo kala biyu ne kala biyu ne akwai wanda ake cewa kadimai da kuma hadisai kadimai biyu yabon da Allah zai mahalitta wannan yabon kadimi ne saboda daga kadimi ya fito sai Allah ya bi halittarsa ya bi bayansa ya ce ina wajen na musadar ni'mal abdu innahu awwab mun sano shi bawa ne ne hakuri ni'mal abdu innahu ma dalla da wannan ba ka dai bone to kaga wannan yaban daga kadimi ke zuwa hadisi sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan kaga ba iskali da bayan Allah ne ba iskali karara to haka nan kuma Allah sai ya yi zatinsa in yi abu sai ya ce ya ce wa qaddarna ko fa qaddarna kalimar qadirun mu muka gwargwada komi sai lokaci ya yi gwargwado kaza za mu yi kaza kuma ba a wucewa ba a ba a ketarewa daidai yadda muka so ka madalla da masu irin wannan gwargwadawa kaga Allah ya yi zatin sa kaga yabo ya fito daga kadimi zuwa kadimi to na na biyu kenan sannan biyu kuma na biyu su ne yabo daga hadisi sai bawa ya ce Allah na gode Allah kaman kaza na gode Allah kaman kaza na gode to wannan kaga yabo ya fito daga kadimi daga hadisi zuwa kadimi to haka nan ma hadisi zuwa hadisi sai bawa eh, sai ya gode wa dan uwansa bawa saboda ya masa wani abu shi wani kaman abu kaza na gode kaman abu kaza na gode kaga wannan yabon ya fito daga hadisi zuwa hadisi to ya kai biyu koma ga Allah sai aka ce to bari a fara da waɗannan shi wannan dai hadisin da Allah bai samar da shi ba zai yi yabon ba zai yi yabon ba shi wanda aka yaba da Allah bai samar da shi ba za a san shi har a yabe shi ba za a yabe shi ba kaga kenan ashe duk yabon ya koma ma ga wanda ya samar da su dan da ba a same su ba da ba su yi yabon ba da ba a yabe wanda aka yaba ba to wancan shi ba iskali da za ka sai a haɗa waɗannan yabon hamdu din nan guda hudu sai a ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga kamar da aka ce waccan sura suratul isra'i ta kare da qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walad wannan kuma ta fara da alhamdulillah to amma fa ba irin godiya ɗaya bane wancan abin da ake ce da shi alhamdu zati godiya kai tsaye zuwa ga Allah dan yana Allah ba wani dalili ba wani dalili za ka ce wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada ka ce musu ku gode ma Allah wanda lam yattakhidh waladan bai riki da ba kuma bai da abokin tarayya kaga kenan a gode ma Allah dan yana Allah amma shi kuma wannan inda ya bambanta sai aka ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba godiya sai tana ce da wata ni'ima shine alqur'ani dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji, allazi anzala ala abdihi kitaba wannan da ya saukar da alkitaba alqur'ani watan ala abdihi ga babban bawansa shine sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ishara ce zuwa ga girman ni'imar alqur'ani alqur'ani babban ni'ima ce kuma Allah ya nuna mana ni'imar tana da girma da aka sai ya buɗe da kowa ya ce alhamdulillah an saukar da alkur'ani kowa ya ce alhamdulillah babban nima alkur'ani ta cancanta a ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji tabaraka ta'ala wanda ya saukar da alkitaba wannan alkur'ani ala abdihi gabawansa kaga ni'imar alkur'ani dama alkur'ani ne lamba ta biyu a ni'imar ubangiji a rahama ubangiji alkur'ani ne lamba ta biyu domin lamba ta farko shi ne sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ke da haƙƙin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan halitta ga baki da rahama ne manzo Allah wani ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan ko alqur'ani ko dukan gabaki daya wani zai ce bil mu'minina rahufur rahim wani zai ce wa rahmatul lil ladina amanu manzo Allah shi ne ne tsintsar rahama to rahama lamba ta biyu shine sayyiduna shine alqur'ani rahama lamba ta biyu shine alqur'ani don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ambaton alqur'ani cewa rahama ce yake ambaton alqur'ani cewa jin kai ne don haka zaka ji ya ce ma kana hadisan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا الله يكرم القرآن رحمة والنبي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن ترى الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هذا ما الله يجمع القرآن رحمة ونبي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين muna saukar da abin da yake waraka kuma jin kai da rahama ga masu imani ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik ya rasulullahi ai ba kai tsammanin za a saukar maka wannan ba rahama ce daga ubangiji ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kaga dai Allah na ambaton alqur'ani da rahama wuri daban-daban saboda haka ana cewa lokaci yayi insha Allah za mu tashi a cikin bayanin wannan rahma insha Allah gobe kamar yadda muka saba samun irin wa'annan alkhairai a wannan mazauni ne albarka a yau ma muna tare da wato shugaba mai girma jagora cikin sha'anin Allah malaminmu shehinmu sauran mazan jiya wanda duk inda aka gansu lalle wannan wurin wurin Allah ne da manzon Allah rayuwar ta kai ga duk inda aka gansu wurin Allah ne da manzon Allah kan ma ka tambaya in dai an ga su shehu malam Haruna Muhammad Hizbur Rahim radiyallahu anhu shaida wurin wurin Allah ne da manzon Allah to alhamdulillah wannan shugaba mai girma shugabanmu jagoranmu wanda da ishararsu da karantarwarsu da lurarwarsu da addu'o'insu da fatan alkhairinsu da kwabarsu da komi nasu muke irin wannan nazari saboda haka muna gode ma Allah da ya ja rayuwarsu ya ba su lafiya suka taho a wannan mahalli domin su ƙara turka ma'ana su ƙara kafa mu akan wannan aiki da suka ɗora mu su ga cewa lallai an kafu koko akwai saura za ka muke kaddara irin halartuwa shugaba mai girma Allah ya ƙara lafiya da karama alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka za mu nemi albarkar kalmominsa masu albarka a wannan wuri ne albarka domin mu karu da kalmomin shugaba mai girma a karmakon Allah bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Baɗan shi malam ne ya ce in wani wani abu a ji wani abu daga gare ni ba a yau wannan wuri da muke halarce don wannan manasuwa a wurin yin magana ta bane domin a yanzu abin da ya kawo mu mun zo ne mu nuna farin cikin mu godiya zuwa ga Allah ya naya mu tsawon shekara ɗaya daga bara zuwa bana har gashi Allah ya yarda za mu shiga wannan ibada wadda yake mabibiciya a cikin ibadu duka to alhamdulillah duk kalmomin da zan faɗi na iske wannan shugaba mai girma state maso aham ladi ya faɗe su babu wani abu da ni zan iya ƙarawa a kan kalmomin ne kuma ya yi magana wadda yake da dace tsirrare da watan azumi da kuma ainihin al'ummar musulmi masu girmama wannan wata don haka abin da zan faɗi ne shi ne allah shi samu dace kuma ya ba mu ikon raya wannan ibada kuma allah ya karbi dukkan abubuwan da za mu yi ciki na neman yarda allah sannan shi kuma wanda yake mai ɗaukar wannan nauyi na karantarwa Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya faɗaɗa ƙirjinsa ya taimake shi da taimakonsa cikin al'amuransa baki ɗaya da ya yi don yi wa musulunci aiki fatar Allah shi shi ba da mu Allah shi taimake mu sa da aka fara wannan zama yau da kuma har zuwa ƙarshensa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mana ya ce sai a yi addu'a nisa za ki goma ga annabi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كاشف الكرب وميسر الاسير وكشف عنا ما جنا من ذنب شديد اما برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولا تجازينا بسوء اعمالنا انه لا طاقه لنا في جميع ذلك يا ذا الجلال والجمال لا تذكرنا الا بجمالك يا لطيف يا لطيف يا لطيف اجعلني تحت لطفك وليا ربنا لا جميع بك وأصل الأعوان والجيوش بنور هدايتك آمين اجعل الأرض مائدة كل من عليها رفيقا آمين محبا ومستغفرا لي آمين.
لاسمك بحقك واجعلنا من أوليائك إنك أنت قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز آتي الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله